ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في الدعاء أليس كذلك؟ باب ما جاء في الدعاء في الدعاء babin da ya zo na addu'a addu'a kira ko roko to za mu ga nasoshin da ya kawo mai yake nufi قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce likulli nabiyyin da'awatun yad'u biha kowane annabi yana da addu'an da ya kira Allah da ita annabi ibrahim annabi rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka in tadharhum yudillu ibadak اللهم كذا كون النبي يا كرا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زعيم عند بيتك المحرم دك sai manzo Allah ce shi addu'arsa da Allah ya bashi zai amfani da shi to ba zai amfani da wannan addu'a ba a duniya fa uridu an akhtabi da'awati sai nake so na boye addu'ata na jinkirta addu'ata na aji addu'ata shafa'atan li ummati fil akhira kowar annabi ya roki abin da yake so Allah ya bashi rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimi duk baki daya suka roka rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ma addu'an da Allah ya bashi yace wannan addu'an ba zai amfani da ita ba a duniya boye ta zai yi adana ta zai yi zai ajiye ta ne sai ranar tashin alkiyama wannan addu'ar tasa za ta ceci al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam sadaƙallahu haisu ƙala laƙar ja'akun rasulun min an fusiku azizun alaihi ma adaddun harisun alaikun bilmukmini na ra'ufin rahim sallallahu alaihi wasallama ranar lahira kowa na ta kansa manzo Allah na ummati ummati ummati ummati kowa har annaba da manzanai kowa ta kansa yake to ma za yi addu'a fi huna roƙon Allah ka roki Allah ya baka abu abin da ake nufi kenan قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kana ya du'u fa ya ƙulu ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana addu'a sai ce, Allahumma faliqal isbahi, ya Allah, ya Allah wanda yake tsaga dare asuba ya fito, wa ja'ilan laili sakanan, ya Allah wanda ikonsa da isansa yake sa dare ya zama wajen sukuni natsuwa. rana a je a nemi abinci da daddare ka zo ka huta ka yi bacci har gari ya waye me yasa za ka kwanta ka yi hutu ka kwanta ka yi bacci har garin Allah ya waye saboda Allah ya lamunce maka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah da ke kare mu baki daya shi gangani ma baya zuwa masa balle bacci yasa kowa je ya bacci ya huta ya min shari ya huta والشمس والقمر mara husbana. wanda ya sa rana da wata a kan lissafi aka halicce su yasa suna tafiya ne daidai wa daida a lissafi da rana da wata da dare da duk baki daya duk halittar da Allah Allah ya halicci halittar dan adam Allah ya kaddara wani halittar da Allah ya halicce shi ba za ka fa'idantu da shi ba sai ka nema da kanka kaman kai noma ka saka ka tashi kai kaza ka tashi kai kaza wayansu halittun kuma Allah halicce su ne suna yi ma hidima ba sai ka nema ba nawa zaka biya nawa zaka bayar dare ya zo ma ka hunta ka kwanta kai bacci ka huta me ka biya me ka bayar rana ta zo maka da vitamins ta zo maka da abubuwa masu amfani me ka bayar wata ta zo take ma hidima iya rayuwarka duk wa'annan Allah ya halicce su ne don su yi ma hidima ba sai kai kashi ba sai kai wani abu ba to shi yasa halittan Allah madaukakin sarki sun kasu kashi biyu akwai wanda kai dan adam kake da hannu a ciki to duk barna ciki yake fitowa an ce kayi kaki an ce kar kayi kaki yayi halittan da Allah halicce su don su yi ma hidima ba a samun kuskure ko ɗaya a ciki sun marji albasar haltara eh ka maimaita ka gani ka duba ka gani halittar da ke sama ba ka da hannu a ciki sai dai su yi ma hidima rana da wata da ruwa da iska da duk wa'annan Allah ya halicce su ne don su yi ma hidima ka fa'idanci da su ba ka da hannu a ciki saboda in aka bar ka aka saka su hannunka za ka halakka kanka an fahimta saboda tausaya maka da Allah yake yi shi yasa da ruwa da ruwa da iska ba mai mallaka su sai Allah Allah ya halice ka don ka rayu rayuwa ba za ta yi ba sai da me sai da abinci sai da ruwa sai da iska ba haka bane ba wanne ne yafi muhimmanci iska abinci zaka yi wadatuwa ga barin abinci zuwa wani lokaci ruwa ma zaka yi zuwa wani lokaci shi yasa Allah ya mallaka wa mutane su baka ko ka su baka in suka yi fushi kafin su zo su yi hakuri zaka iya rayuwa amma iska da ba wanda zai iya rayu sakan ɗaya sai da iska sai Allah ya rike Allah ke tace iska ya turo maka da a ce yadda da a ce iskan da muke shaka daga Kaduna ake tacewa ko oil ko ma aka can kaza da kaza da kaza da kaza da Allah ya mallaka ma ‘yan kwanan sinka kamar yadda mallaka musu shinkafa da gero da menene da Allah a'a in suka yi fushi kafin su yi hakuri kafin su dawo kowa ya mutu to sai Allah shi ke mallakan wannan dubai iskan gas ba haka bane ba tashi ana kuka kanan zira ya yi tsada iskan gas iska ta yi tsada wai gawayi ma ya yi tsada wai ba haka bane ba to wa'annan duka za ka iya ka sha wahala zuwa sai ka zo kuma ka samu su zo su yi hakuri su yi firashi sai ka zo ka samu kai ma amma da Allah ya mallaka ma masu mulki iskan da muke shaka aunawa za ka yi ka auna ka gani wani yana karban miliyan talatin albashin shi a wata wani masu hakan kabari da masu menene da menene da ma'aikata albashin shi duk bai wuce nawa ba kuma yi wata tara ba biya shi ba al'ummar da ke rayuwa a haka don Allah ran da Allah ya mallaka mata iska ya za a yi sai halaka ke wa'annan su ne tsarin rayuwa in kana son ka gyatta rayuwar al'umma sai ka biyu kan hanyar da za a gyara gyara ta kasu kashe biyu da zafi da mai sanyi hanyar da ake bukatan ka bi hanya mai sanyi in ka ɗauko zafi wahala za a sha to wacce ce hanya mai sanyi hanya mai zafi da aikowa ya sani ko wacce ce hanya mai sanyi ana son a gyara najeriya kasa ba najeriya ba duk kasashe wata kasar ta an rikice kuma ya rikice to da ka zo sai ka kalla ka gani ina za a bullo ma abin a je a karo ana ta karo ana ta menene ko ko a'a me yasa suke yin wannan abin me yasa suke kwasar kuɗi baya isan su a to kowa baya so ya ji daɗi ya zo ya sha wahala to a cire wahalan da suke kowa ke tsoro ɗin ba zai taba yiwuwa ina zaune ina jin rediyo ko talabijin ina kallo ɗan sanda tsofaffin 'yan sanda da tsofaffin sojoji wanda ya ce ya yi yaki ya je ya kare kaza ya je akwa sai ya gama rayuwarsa kakaf ya zo yanzu yana neman abin da zai ci babu don allah an kai ne ɗansa aka sa ka ofis ya za ka yi mai ko me zai faru kuwa ga tsohon ɗan sanda ya ta zo tana kuka shekara tara ubansu ya mutu su kuma mata ne har yanzu ba ba su haƙƙinsu ba to sai ka zo ka tsaya ka kare ma duk tara ka koma da ƙarfi ka yi mishi gata ka kare mishi haƙƙinsa kada a koma jin cewa an tara tsofaffin 'yan sanda suna kukan wai ba rama kudin da aka tara ban san inda ya shiga ba ya yi wahala ya yi yaki ya dawo ya kare kaza ya kare kaza watakila wannan da yake chairman na local government lokacin ba haife shi ba amma da ya zo ya zama chairman ko ya zama dan siyasa shekara ɗaya ya fi kowa kuɗi to don Allah waye zai ga kuɗi ya kyale to she a zo a dawo babu wani talaka da ke da haƙƙi a ƙasa da za a tauye haƙƙinsa a bar shi je na kwana da takaici duk tsofaffin 'yan sanda duk tsofaffin sojoji kowa a bashi haƙƙinsa in aka ce haƙƙi ko cikin tafsirin jalalaini imam suyuti aka ce wa ati zal qurba haqqahu sai ce wa ubbira bil haqqi li raf'il minna kaga yara mai sanyi kenan mai mutane ke tsoro ne suna gudun mutum ya aiki ya gama ya dawo albashin shi pension shi ba baya samu albashin babu pension babu hakkokin sama duk babu to don Allah waɗannan in ‘ya'yansu don ka zo ai don me za a bar ‘ya ta je ta yi karatu kar a bar ‘ya ta yi aiki kar a bar ce komai ana bin hanyar da za a gyara shi ne wani abin ba za a yi da karfi ba za a iya gyara shi ba sai na ce to wannan da kake cewa ‘ya kar ta je ta yi aiki din nan an haife ta gidansu ta ga uwarta tana cikin kulle ne shekara arba'in da uban gidan ya rasu ba dangi ba makota da za su taimaka mata yanzu uwar ta fito kulle za ta neman sharar jiji za ta neman wanke-wanke tukunta iya ta rika kanta kun ta duba 'ya'yanta 'ya'yan suna kallo shekara arba'in ba kulle suke yi ba to don allah wannan 'ya wani irin wa'azi za ka zo ka ce matukar ta yi aiki ta fahimce ka ba za ku taba fahimtar juna ba ita tana digital kai kana analog ba za a fahimci juna ba wallahi duk muna yaudarar kanmu ne ga abu tana kallo yana cinta tana kallo kuma ka zo kana su mata suru wa karrafi bu yi tukunna wa karrafi bu yi tukunna ba ga uwa ta hajja ba ga hajja ta yi wa karrafi bu yi tukunna ba shekara arba'in yanzu ta fito tana neman ina za a dauke ta aiki tana wanke wanke ya aka yi ɗalibai wani karatu biyu university ɗalibai kowa ya zo ana ai kaza kaza kaza kaza kai kai da ita kuke karatu din amma ina son aure ki amma ba za ki aiki ba sai ki zauna ce a to me ce ce hujjanka wa qarna fi buyutikunna sai wani ce a a nan wannan aikin ba wannan ayan ba ita za ka yi amfani da ita ba aka ce aka wai aka shi to wace aya za a amfani da ita wa kullul mu'minina yaghuddu wa kullul mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yafi sanin fikihu cikin wa'annan wa fi sanin fikihu wani abin kakkabata makanka lokaci ba yadda za a yi mutum ya yi aiki ya gama ya zo yana bara tsofaffin sojoji wani cikarin jiya cikin ya ce ya yaki biafra ya ji ya kare najeriya ecos ya zo ya yi kaza ya yi kaza wanda ya je ya yaki din nan yana kare najeriya da dukiyar najeriya da al'ummar najeriya duk ya je ya kare ba ka bane ba sai ne zai ce gashi gagan na sai gagan da dake ya ce ba ra sun yi tsofaffin sojoji sun tara kuri ba da sai ji bana yanzu shekarun jiya sun yi sun tara miliyan shida wannan magana ce wannan magana ce za a iya fahimtar juna a haka za a iya hana sata da cin bribe zai yiwu ba zai taba yiwuwa ba da haka sai a zo din na kasa din nan kada a taba mutane mutum yana aiki shekara a talatin arba'in yana karɓar albashi ko yana isa bai ya zo ya sauko pension shi da kyar zai samu pension din a bar cikin talauci da wahala da menene don Allah wannan duk wanda ya shiga ofis ya shawarce shi me zai ce mishi zai ce karkaɗe ba ka gama da yadda muke to shi yasa wannan abin sai a kashe shi tun daga kasa ana tafiya ana tafiya bayan shekaru za ya zo a gyara amma abinda ba zai gyaru ba shekara goma ya yi kaɗan ya gyara wannan abin ka ce za ka gyara shi a cikin wata uku sai komai ya kara rikicewa sai komai ya kara rikicewa an fahimta? wa shamsa wal kamara husbana iqdi anni daina Allah ka biya bashi iqdi anni daina manzon Allah kenan da aka fice aka bijiro mishi duwatsun maka su zama dutse su zama zinariya yace a a na koshi na gode ma Allah na rasa na sheka na koma ga Allah yana gudun bashi wane ne dan fensho yanzu da ba zai shiga bashi ba wane ne tsofin sojoji yanzu da ba sun isa ma ba su ai bashi ma sai ka isa ba kai tsohon soja ne da kai da matar da duk lambaro da kuke yi kuna ci waye zai baka bashi to aikin da ya yi shekarun da ya aiki din nan sun tafi a banza kenan ma'ana shi ba shi da haƙƙi a cikin kasar ba shi da haƙƙi akan gwamnati ba shi da haƙƙi lokacin da aka saka musu fensho ɗin naira dubu biyar dubu goma dubu yanzu rayuwarsu tana bukatar dubu hamsin shi a bar shi kan dubu biyar don allah wannan zai manaje zai makasa kyakkyawan niyya duk wanda ya zo ya shawarce shi me zai ce mishi kada ka shaurare shi ka je ka ɗiba ko menene wa aghnini min al-faqri Allah ka wadatar da ni daga talauci ka fitar da ni daga talauci ku taimaka al'umma su fita cikin talauci Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya ma na kasa da ku na sama da ku zai tausaya muku man tawalla shay'an min umurati min umuri ummati fa shaqqa alaihim shaqqa Allahu alaihi duk wanda ya jibinci wani al'amari ta al'umma ta manzon Allah yana alfahari da al'ummarsa al'ummarsa 'yan Najeriya al'ummarsa ce, 'yan Kongo al'ummarsa ce, ko ina al'ummarsa ce, kai da kake mulki a gidanka ma kai tsakanin kai da iyalanka karka takura mata. Sai na Umar ya ce, ina tsoron Allah daga Madina zuwa kasar Iraq a ce rakumi alfadari na tafiya ya tintibi, kar Allah ya tsayar da ni ya tambaye ranar lahira me yasa baka gyara hanya ba. Irhamu man fil ardi ku tausaya manakasa da ku sai Allah ya tausaya muku ku samu lafiya ku samu hankali al'amura suna tafiya daidai amma in kuka takura manakasa da ku wallahi sai Allah ya ɗauke basira ya zira ido yana kallon ka kaje kaje dabara ka tafi sheka sai kaga ka zo kai kanka lafiyar kanka kake nema al'umma ka ba za su san cewa al'amari ya fi karfin ka ba duk dabara da za ka yi dabara kake ya za ka yi ka kare kanka ya za a yi kai ka fita lafiya sai al'umma duk komai amma in ka tausaya da Allah ya tausaya maka sai saka albarka a cikin ko menene shi ga al'amura suna tafiya an fahimta in ana magana sai kai ka ɗauki maganar ka kai shi sama kai ma daga matanka a cikin gida ake farawa da ƴaƴanka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'i ina ma'anarsa ku tausaya ma na ƙasa da ku matanka da yayanka na ƙasa da kai ne talakawanka kai sarki na ƙasa da kai ne talakawanka kai gwamna na ƙasa da kai ne talakawanka kai shugaban ƙasa na ƙasa da kai ne ka tausaya musu ka ga abin da Allah zai yi maka duk abin da za a shirya ma na makirci an yi ƙarya wallahi a banza a wafi za shi ba Allah ke karewa ba Allah shi ke da kariya kuma ka yi gaskiya ka yi adalci ka ji tsoron Allah akan al'umma Allah ya kyale ka Allah zai taimake ka da duk abin da baka taba tsammani ba ba mun karanta ba mun fada muku anan ba da mai Allah ya kare manzon Allah da sayyidina Abubakar da maki da kafiri Abdullah ibn Uraiqit kuma yana da sha'awan kuɗi kuma ya ji abin da Qurayshawa suka sa duk wanda ya je nuna inda ya je gano inda suke za a bashi kuɗi kaza Surakat ibn Malik yana tafiya kafan abdabban sai ta nutse duk abin da Allah ya ga dama zai zai amfani da shi wa ma ya lamu junu da rabbika kai ne kake ganin tabi'an kaza kaza amma Allah madaukakin sarki ala kulli shay'in ma mana ala kulli shay'in qadir komai da duk abin da ake ce masa komai ya sa a buga ruwa ya zama dutse a doki sanda a buga dutse ya zama ruwa banda Allah zai wannan ya ce wuta yau ba kuna zaki ba wuta ta ce ban isa yin una ba tun da Allah bai yadda ba suka tafi wanda ya san kan kafa ya san kiyafa ya ce daga nan tafiyar ta ciki wannan kafa ta yi kama da gurabun kafa ta yi kama da kafar da ke wajen ka'aba kafan annabi ibrahima kafan manzon Allah kenan wannan kafan kuma ta yi kama da ko kafan abubakar ko na ɗansa daga nan tafiyar ta ciki ko sama suka yi ko kasa suka yi ba inda aka ce to sama dai ba su gani ba ko to duk kowa mai zai ce a duba rami a duba kasa sai Allah ya kawo kurciya ta yi kwai Allah ya kawo ankabut gizo gizo ya zo ya saka suraka bin malik da suke duk masu kira ha ba ba kuna mutum zai shiga nan kwai na lafiya sakan an kan kizo kizo na lafiya banda Allah wa zai wannan ka ji tsoron Allah shi yasa Allah ce wa may yatawakkal ala Allah amma an ka dogara da tunaninka da dabararka da menene da mai kwarewanka sai Allah ya kyale ka kana wahala ka wahal da waɗanda ke karkashinka wa wa amti'ni bi sam'i wa basari yanzu Allah yana roƙon Allah Allah ka sa na rayu da jina da maganaina da majiyar ina ji ina gani har iya rayuwata wa quwwati fi sabilika da ganina da jina da ganina da ƙarfina duk Allah fi sabilika a cikin hanyar ta da addininka a cikin hanyar ya da addininka a cikin hanyar taimaka ma addininka abinda manzo Allah yake roka kenan hadha huwa du'a ala wa haddathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ya kul ahadukum iza da'a kada ɗayanku ya faɗa in yana addu'a ya ta addu'a ya bai samu abin da yake so ba ba za ka ce in ya ga bukata ba ta biya ba sai ka ce in ya ga bai samu abin da yake so ba don Allah ba mayaudari ba ne ba makaryaci ba ne ba menene ba ne ya ce ka tamkaroke shi zai baka kuma yana da abin bayarwa tun da Allah halitta halitta suke shan ruwa ruwa ya kare tun daga ran da Allah halitta halitta har zuwa yau ruwan da aka halitta ruwan yana nan ba abin da ya ragu a ciki abinci ya kare to kai a kasar ku kasar Kano kasar Hausa me abincin Hausa tun da aka haife ka ake cin tuwo tuwo ya kare ake cin shinkafa shinkafa ya kare wai da kai ne ma aka zauna aka tattauna wannan sunan shinkafa wannan shinkafa wannan tuwo wannan shinkafa ka tashi ka tarar ne waye zai iya san farko wanda aka suka fara wannan abin Allah shine kadai ya san wannan hakka gama rayuwarka kuma ruwa na nan ana sha ana wanka har ana wanke mota ba haka bane ba abinci kuma za a ci ka iya cinka hakka gama rayuwarka abinci na nan bai kare ba kaji na nan masu cin kaji na na dabbobi na nan ana haka Allah ya halicce su saboda Allah ya halicci dan adam dan ya rayu rayuwa ba za ta yi ba sai da abinci da abin sha da iska sai Allah ya halicci kafin kai ka zo duniya Allah ya halicci maka wannan saboda ka zo ka rayu kuma rayuwa ba za ta yi ba ana so ayi yado sai Allah ya shar'anta aure namiji da mace namiji aure mace a haifi shi ne aka yi yado wannan abin duk wannan ba harkar ka bace me za ka ci me za ka sha ba harkar ka bace an gama da wannan abin da ake so ka bautata ma Allah ka bi Allah ka gani Allah mai saba alkawari ne Allah irin shagabannin duniya ne Allah kaza kaza kaza ne kada ka ji tsoron komai kada ka ji tsoron kowa sai Allah haka yace ya qaumi ista'inu billahi wasbiru استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء سيسمي أه؟ والعاقبة للمتقين كيكاون كوكونا كما سورون الله يا قوم استعينوا بالله واصبروا شرط كده استعينوا بالله واصبروا إن الأرض tabbas jahir lallai babu ko shakka kasa ta Allah ce ba taka bace ba tawa bace ba ba ta me da me da innal ardi lahi yurisuha man yasha ina ma na yurisuha man yasha eh zai baiwa wanda ya ga dama wanda ya ga dama ko kai ko wane ne al arda ayu ardi wace kasa wace kasa kowace kasa kowace kasa abinda ake so ka ji tsoron Allah ka zama abu mai amfani suna aikowa da kashke Najeriya ka taba zuwa kasu na kabin ciki inda kakadi zai na ce a ni duk duniya productive nationality nake amfani da shi duk inda ba ni da amfani kar Allah kai ni waje productive nationality shine amfanin inda duk baka da amfani kar Allah ya aji ka waje kuma inda kake da amfani dole ana son ka to nationality da zaka yi rayuwa kenan ko ina an fahimta ka zama productive nationality kada ka je da passport in baka da kuɗi koran ka za a yi amfanin mai kake a a inda kake manomi ne kai mai sana'a ne mai karantarwa ne malami mai amfani ka cikin al'umma abinda Allah ke kallo kenan don Allah ce innal arda lillahi yurisuha man yasha zo nan ana aika ku ji ai a gore shi koma gara kaza ka sai su je takaddan sai ta fada ta sauka hannun wanda yake shi zai bugo waya ce ai kaza kaza kaza banda Allah wa yake yin wannan la yaqul ahadukum idza da kar dayan ku yace in ya roki Allah Allahumma gfirli in shi'ta Allah ka gafarta min in kaga dama اللهم ارحمني إن شئت الله كجيب كينا إنك قداما ليعزم المسألة فإنه لا مكره على الله كروكي الله أبنك كيسوبا ونك إتي لسلام الله بروكي سنك وحد قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ana amsan addu'an ɗayan ku matukan bai gaggawa ba, ina ma nan gaggawa cikin addu'a, faya kulu ya ce, Kad da autu falam yusta jabli, tabbas na roki Allah ba amsa min ba, yaya kai kasan ba amsa maka ba. Kad da autu Allah, ka faɗi gaskiya ka roki Allah, amma falam yusta jabli ya kai kasani. ما مصدر علمك بأنك لم تسجب دعوته زتوني كوي me ina mana amsa addu'a shine zai fada insha Allah qala wa haddathani an malik an ibn shihab an abi abdullah al-aghar wa an abi salamata ibn abd al-rahman وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظر الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى Allah madaukakin sarki yana saukowa yanzu ai ba matsala cikin wannan hadisai ko an gama da su tun biyu ke ko eh nuzulan yaliku bi jalalihi kullu laylatin ila sama'id dunya حين يبقى ثلث الليل الآخر إن يزم الثلث الجزء كشي نأكو نكر شندري lokacin da ake ta uwal mustaghfiri na bil ashar lokacin ake ta neman gafara ake ta roƙon Allah madaukakin sarki fa yaqulu sai Allah madaukakin sarki ya ce man yad'uni fa astajiba lahu man yad'uni addu'a wa zai kiraye ni wa zai kira ni ina ma nan wannan du'a ibadatin kenan baka nemi komai ba kana ta zikiri salatin annabi tasbihi subhanallah kana may yad'uni fa astajiba lahu na amsa mashi may yas'aluni fa u'tiyahu wa zai roka wa zai tambaya na bashi Allah shi ke da abin bayarwa kuma baya jin shakkan komai baya jin shakkan kowa abin da ya fada haka yake kasancewa sannan ce mai ya stagfiru li mai ya stagfiru ni fa'agfira lahu wa zai nemi gafara na gafarta masa wa ne zai nemi yafiya na yafi masa wa zai nemi suturce zunubansa na suturce masa li'annal gafuran suturar junu banda Allah waye zai wani duk duniya tun da Allah halicci halitta haka yake wa ke so in bashi Allah kai ke da abin bayarwa kuma Allah shi ke da abin bayarwa kuma baya bukatar abin kuma ba baya ruwa kuma baya da keta to me saura kuma ya siffata kashi karim ar-razzaq ba haka bane ba قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم ابن الحارث التيمي ان عائشه ام المؤمنين قالت na na aisha ummul mu'mini na ta ce Allah ya kara mata yadda ta ce kuntu na'imatan ila jambi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace ina bacci gefe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila jambi na'imatan ma rasulillahi au ila jambi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanne ne yafi kai matuka ila jambi rasulillah saboda me saboda ma'a sai ta yi ɗaki ɗaya ku kwana amma gefe amma ila jambi rasulullahi rasul mana gefensa muna manne da juna ke fafaqattuhu min al-layli sai na rasa shi a cikin dare na gaba manzon Allah sallallahu sai na sa hannu na lalabo haka falamastuhu bi yadayya bi yadi fa wada'tu yadi ala fa wada'tu fa wada'tu yadi ala kadamai da na sa hannun na lalame sai hannun na ya fado a kan kafafunsa masu albarka wa huwa sajidu halan kasancewar shi yana sujjada ta tana bacci shi yana tare da Allah ya kulu yana fada cewa a'udhu bi ridaka min sahatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an alayk anta kama asnaita ala nafsik ma ma'ana a'udhu bi ridaka min sakhatik wai me kenan Allah madaukakin sarki yana da sifofi sifatu jamalin wa sifatu jalalin sifatu jamal kal ghufran wal rahman wal rahim wal rauf wal razzaq wal wal mu'ti هذه صفات جمال هذه صفات جمال وصفات صفات جلال الجلال المنتقم البطش يوم نبتش البطشة الكبرى إنا منتقمون طيب الذي يذنب ما هي الصفات التي تناسبه ها؟ المذنب ما هي الصفات التي تناسبه صفة جلال أو صفة جمال ها؟ جلال لماذا ميسا صفة جلال wanda ya yi laifi a wajen Allah Allah marauki sarki yana da sifofi guda biyu sifatu jamalin wa sifatu jalalin in mutum ya yi laifi waɗanda sifatu jamalin su ne rahama gafara ra'afa tausayi waɗannan duk ana ce da su sifatu jamal sifatu jalalin kuma aljalal zulbat almuntakim aljabbar su ne sifatu jalal to in mutum ya yi laifi waɗannan sufofi guda biyu wanne ne fi dacewa da shi ba a sun duk abin da za ka fada ka tanaji hujja ba haka bane ba ɗan kasuwa jari hujja makaranta hujja jari alaisa ka zalik wanda ya yi laifi wace sufa ta fi dacewa da shi eh jamal wa ya ce jalal saboda me eh wa ya ce jamal wa ya ce jamal saboda me a'a yanzu ba a ce yana ne aka ce ya yi laifi in mutum ya yi laifi mai in ya ka zo gida ka tarar da yaro ya cika ruwa ya menene sai ka shafa kan shi in ka zo ka tarar da ya yi barna kuma fa ya yi laifi sai kai mai a yi masa fada to wannan sifatu jalal duk wanda ya laifi sifofin da suka dace da shi sifatu jalal al-intiqam al-muntaqim al-jabbar yawma nabtishu al-batshatal kubra inna muntaqimuna to sai ka faki da sifofin jamal saboda ka kare kanka daga sifofin jalal shine ma'ana a'udhu bi ridaka ina fakewa a cikin yaddanka min sakatika don na guje mame ficinka an fahimta la malja wa la manja minka illa ilaika in ka biyo ni na shiga gida na kare in ya biyo ka ka shiga gida kare to in Allah zai kama ka kuma fa ina za ka je kariya barikin sojojin garinku ofishin kwamishinan 'yan sanda la malja minka illa ilaik shi yasa kana fakewa da sifatu jamalin saboda ya kare ka daga sifatu jalal li'anna sifatu jalal fiya intiqam albatsh al'uquba al'azab alkaza kaza kaza me zai kare ka da wannan sai sifatu jamal to shi yasa na ka na shiga a'udhu bi ridaka imama na a'udhu aluzu ina fakewa ina shiga cikin sifofinka na jamal dan na kare kaina ko dan ka kare ni daga sifofinka na me jalal wa bi mu'afatika min uqubatika kaga da zai fito sosai ko na fake cikin cikin mai afuwanka dan ka dan ka kare ni daga me na samu kariya daga me uquba wa bika minka a'udhu bika minka imama na haza ina fakewa daga gare ka ina fakewa zuwa gare ka sifofinka ta rahma sifofinka ta jamal saboda me saboda na samu kariya daga siffarka ta jalal la uhsi sana'an alaika ba na iya kirga iya yaban da zan yi maka da kirari da jinjina anta kama asnaita ala nafsika kamar yadda kai makanka Allah madaukakin sarki an fahimci a'udhu bika min ridaka min sakatika ko Allah yana da sifofi guda Allah yana da sifofi da yawa sai aka raba su bi sifatu jamalin wa sifatu jalalin sifatu jamalin karrahma warafu warrafa wa wa wa wa sifatu jalalin kalbatish wal jabbar wa duk sa'an da mutum yayi laifi sifofin da suka dace da shi shine sifatu jalal a janke shi a kama shi a mishi azaba alaisa ka zalik to ya za ka yi ka fita daga wannan sufafin azaba duk duniya ba inda za ka shiga in ka je ofishin gwamnati ya sannan garin kuma ka kara kanka cikin laifi ke ya za ka yi sai ka fake cikin rahmar Allah shi ne zai kare ka daga barin azabarsa an fahimci wannan ala wa haddathani an malikin an ziyad bin abi ziyad an talhata bin ubaidillah ibn kariz al-khuzai أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إشي أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة يين الدعاء الدعاء رانا عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يين أبند نفتا haka annabawa da suka gabace ni kowa zo arafa addu'a da muke yi abin da yafi cikin addu'a yace ce shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da su wannan addu'a da zamu karanta insha Allah kama yu'allimuhum surata min alquran kamar yadda yake karantar da su alquran me yake fada Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah madauki sarki ina neman tsari mafaka daga gare ka ka kare ni daga azaban wuta azaban wuta azabar wuta tana cikin sifatu jamalin ko sifatu jalalin sifatu jalalin wa a'udhu bika min azabil qabri ina neman mafaka daga gare ka ka kare ni daga azaban kabari azabul jahannama kunar wuta Allah ya kiyaye wa azabul qabri kuma fitintun abubuwan da za a hado su cikin kabari Allah ya kiyaye wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal ina neman mafaka daga gare ka ka kare ni da fitnatul masihid dajjal fitina ce da za ta zo karshen zamani manzon Allah ya karantar da da sahabbansa da al'ummarsa duk baki daya fitina ce Allah ya kiyaye mutum da wannan lokaci wanda suka kai wannan lokacin kuma Allah ya kare su Allah ya kiyaye ka kada ka kai wannan lokacin fitina ce za ta zo sai wanda Allah ya tsirar da shi in ba haka ba wallahi sai ga mutum kana tsammani sai ga Allah ya kiyaye وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ما هي فتنة المحيا ما هي الفتنة المحيا وما هي فتنة الممات فتنة الرايوة da fitinar mutuwa mecece fitinar rayuwa yanzu ko shi an fassara wa mutum fitinar rayuwa sai an fassara maka kana jin shi a jika ko ana jin shi a jika ko jiki ya fi kunne ji ko jiki da kunne wani ya fi ji jiki ya fi kunne ji eh jiki ya fi kunne ji ko yaro in kana tsawata masa bari bari bari sai kiya in ka dauko bulala sai ya mai ya san bulala ba kunne za ta sai ya bari fitnatul mahaya fitinar rayuwa kana da shi gobe baka da shi kana da lafiya gobe baka da lafiya kana da shi da lafiyanka da komai da komai ku shiga cikin wani hali da rudani kowa ya rikice ya rasa abin da yake ciki fitnatul mahaya wallahi tallahi yanzu almajirai sun shigo gida don Allah a bani abinci don Allah a bani abinci ko kan zo kuma malamai suka ce asdaku su'alin ne roko bara mafi gaskiya mutum ya ce a bani abinci in ya ce a bashi kuɗi za ka yi zargi mai yiwa kuɗin yake so mai yiwa za shi ya zo ce a bani abinci in ci masallaci nan mutum zai tashi don Allah a taimaka min ko gero ko masara mutum ya zo yanzu a abinci ake nema a cikar akwanan yunwa to matsalan ba wajen yana roƙon don Allah bani abinci ba ne kai da ya zo wajen ka yana roƙo ɗin kana da ragowar abinci da yaya da ya aka yi ba daɗi ne eh a daina fada kana zuwa da shi ke wai ba sa so a fada an ba da haɗi sai a tsallake ba a kama sunan kowa kuma magana ana farawa ne tun daga gida har sama tuwaye zai ce da shi ake eh babu wanda zai ce da shi ake nunawa ake kyauta ana ɗaukar mutane masu ba da shawara ana sa musu albashi da mota da komai da komai shawara mai suke bayarwa shawara mai suke bayarwa eh fitnatul mahaya fitin da ke cikin rayuwa kana cikin kwanci hankali fitina ta zo ga lafiya a zo a rasa lafiya kana sana'arka da karfinka da komai ga dukiyar ga jarin ga sana'ar iko ya zo ya hana ka sana'ar ba ka da yadda za ka yi tilas maganin isafo mutum aye ba haka ke yi ba kana da jarin kana da sana'ar ba wai ba jarin ba ne ba wai kaki sana'ar ba ne ba wai ba ka zo kuma doka ta zo ta hana ka iya yin sana'ar taka ina ma nan doka ta hana ka yin sana'ar taka dokar da za ta hana ka yin sana'a za ta shiga cikin ka ta dauke man yunwa abinda safiya ke nema daban rana daban dare daban ba haka bane ba wannan jarin shi saurayin da yake yana mai har ya zo in an baka dama mato ba jari me amfanin gobe ba rai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da za a je yaki ya san wani za su mutu bai ce musu za a zo a ci nasara za a zo daga baya ya ce duk wanda ya mutu Allah zai bashi aljanna amma abu zai zo ya yi kyau to me amfanin kyau shi ni na mutu me amfanin kyau shi kafin ya kyau wai sun kakarye me amfanin kyau kafin ya kyau wani ya kai kasa kenan ba jarin ba goma wani ya mutu wani ya menene da menene ba haka bane ba ba an ce me amfanin badi to ya zama so kenan sai wanda ba ya yi kyau to ya yi ma wanda ya muke ya yi muke wanda ya mutu shi ina ruwan shi da bane fitnatul mahaya ke an san kowa ya san fitnatul mahaya kowa yana ji kanshi da a ce ana duk abubuwan da ake fa ana ɗauka ana kaiwa akwai wani babban ma'aikaci ya ce min na ce haba inspector general ai ka za ka ya ce malam kana gama karatu kan magarba an aiko min abuja wallahi tallahi malam ai ka zo na ce ai ina da pro ka san asabar da ta ce malam ai mu muka mun fi ka sanin kana da program asabar na ya ce malam masallacin ka haka gama da mu muka aka gina masallaci har da za a bude in kaga an kyale ka ba a samu wani abu bane aka samu ai ba za a kyale ka ba haka bane ba a nan makarantar muka zauna muna karatu lokacin da aka fara rigimar 'yan sanda da boko haramu me muka fada a nan aka ba da shawara ga yadda za a yi a gama wannan matsalar aka fito da matsalar fili an ɗauki maganar an aike har aka ari bakin federal government aka ba 'yan boko haram hakuri aka ari bakin su aka ba federal government hakuri ba haka bane ba an ɗauki wannan shawarar to yanzu yadda al'amari ya kai yanzu don Allah wa zai shiga cike ce wani daidai dai wani ne ba daidai ba eh tun matsala tana karama ake gamawa da ita aka batta sai da ta girma ta kai inda ta kai ga al'amari yadda ya kasance an rasa rayuka an rasa dukiya an rasa komai da komai to shugaba kuma abin da ya zo ya kare kenan rayuka dukiya jinin mutane lafiyarsu addininsu abin da aka zo a kare kenan ba za a dauka ba sai in kafa dabi da ba daidai ba shi a kama kan kafa dabi da ba daidai ba za a dauka a yi aiki da shi ba ba haka ba ne ba fitnatul mahaya wai kar a fassara yanzu a fassare wannan take to wal mamat fitinar mutuwa yace ce fitinar mutuwa fitinar mutuwa lokacin da aka kai gargara mala'ik kada fitina ta zo shedan yazo ya yaudare ka ka kafirce kar shedan yazo ya yaudare ka kai kaza kar shedan yazo ya yaudare ka kaza kaza fitnatul mamat kenan Allah ya kiyaye mu lokaci ya cika قال وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه من جوف الليل يجي منذ الله يتاي سكندري زي صلى يقول سيتي اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك هاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخ وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت أفضل الخلق وندك منزو الله شيني في ينهلتا شيني أكتشي مشي إنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتح liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara to a duba abin da yake tsakanin shi da Allah a cikin dare ya za a yi a gama da shi ba yadda za a yi a gama da shi rashin tunane ne ake ganin wai manzo Allah ya zo annabi ya zo za a je a kai Allah zai aiko shi ne don ya ba ku dama ku kashe shi ya aiko shi ne don ya isar da sako shi zai kare je aka ce wallahu ya asimuka minan nas an ji manya-manyan kalmomin da manzon Allah ya amfani da su ko? to kalmomin suna bukatan Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum